الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha hudu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da takwas ga watan takwas miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala a darussa guda biyu da muka yi a cikin wannan kusan mukaddima ce da kuma sharar fage ga shi wannan littafi mai albarka da kuma ƙoƙarin sauƙaƙa fahimtar shi kansa littafin domin akwai wasu yarurruka da shi abu isa tirmidhi ya yi amfani da su a cikin wannan littafi to sai muke ta ƙoƙarin mu fahimci yarurrukan kafin mu shiga cikin littafin don duk sanda ya yi amfani da irin wannan yaren mu fahimci me yake nufi ba sai muna ta tafiya muna dawowa baya ba duk da na ga wani cikin yan uwa ya gaji da abin nan din yana ta cewa wai wannan satin za a fara karatu duk wannan abin da na yi duk ba karatu sunan sa ba wa kana al-insanu ajula kenan duk wannan abubuwan da na yi ta yi yanayi ta gumi shi yana zaune yana saurara amma wai yaushe za a fara karatu shi ba ba mu fara karatu ba hayar amma insha Allah ina ganin ya terms din da muka faɗa di ya gane yanzu yana cikin reference ina in ina karatu muka zo wannan gaba zan dinga komar da mu zuwa gare shi mai Abu Isa Tirmidhi yake nufi anan insha Allah ta'ala da haka sai je ya sake sauraron karatun sosai a cikin abubuwan da abu isa tirmizi rahimahullahu ta'ala yake amfani da shi a cikin wannan littafi a cikin lafuzan da yake amfani da su wanda suke da alaka da inganta hadisai ko raunana su ko ajjarhu wa ta'dil ko bayanin mazhabobi da wani haka daga ciki abu isa tirmizi yakan ce fihi maqalu in ya kawo hadithi sai ce fihi maƙalu ko kuma ya ce fi isnadihi maƙalu yana amfani da wannan ko ya ce fihi maƙalun ko fi isnadihi maƙalu to idan ya faɗi haka abin da yake nufi shi ne an na fihi maudi'un a cikin isnadin ko cikin hadithin akwai gurin da wato maudi'u ƙaulin lil muhaddisin ai takallamu fihi wa ta'anu fi sihhati wato a cikin isnadin akwai wani wanda malaman hadisi suka yi magana a kansa kuma suka yi suka game da ingancinsa to da haka in ya zo maimakon ya ta mana bayanin wannan bayanin sai kawai ce fihi maƙalun da kaji ya ce fihi maƙalun ko fi isnadihi maƙalun to akwai wani rawi a cikin isnadin wanda malaman hadithi sun tattauna a kansa kuma sun yi suka game da ingancin shi wannan rawi ko kuma sun yi suka game da ingancin shi wannan hadithi duba da irin abin da ya faru a cikin isnadin wani lokaci abu isa tirmidhi yakan ce zahibul hadith in ya kawo wani rawi sai ce zahibul hadith to idan ya ce zahibul hadith me yake nufi abdibi ya ce idan ka ji abu isa tirmizi ya ce zahibul hadith yana nufin gairu hafizin lil hadith ba hafiz ba ne a hadithi shi sa sai ce zahibul hadith ma'ana gairu hafiz lil hadith ba hafiz ba ne a wannan hadithin ba mai kiyayewa ba ne da haka sai ce sai amfani maimakon ya yi amfani da wata ibara wadda za ta zama mai tsawo kawai sai ce zahibul hadith kuma yakan yi amfani da muqaribul hadith duk da cewa sun karanta da ma'anoni guda biyu ko ya zama ismu fa'il ko ismu maf'ul in ka ce muqarabul hadith ko muqaribul hadith do an karanta ko wanda suka suka karanta shi muqarabu bi fatihir ra ko kuma wanda suka karanta shi muqaribul hadith a ainihin wato bi kasriha an gane ko to idan ka karanta muqarabul hadith to yana nufin yuqaribuhu fil hibz wato wannan rawin muqarabul hadith wato arada abinda yake nufi arada ghairuhu yuqaribuhu fil hibz yana nufin waninsa yana kusa da shi a hada wani wanda ba wannan rawun ba yana kusa da wannan rawun a cikin hadda sai ce muqarabul hadith akwai wanda suke kusa da shi a hadda idan kuma ka ɗauke shi muqaribul hadith sai zamanto yuqaribu ghayrahu shi hadithinsa yana kusa da na waninsa shine yuqaribu muqaribul hadith kenan da aka ga karanta shi da farko ya zama ismu maf'ul in ka karanta shi a na biyu kuma ya zama ismul ismul fa'il duk ma'ana ɗaya ce ko dai an kusa da shi ko ya kusa da wani shine sai amfani da muqaribul hadith daga ciki yakan yi amfani da lafazin kamar yadda ya amfani da wannan lafazin ga wani rawi Harith ibn Waje sai ce huwa shaykhun laysa bidhak huwa shaykhun laisa bizak ai shaykhun kabirun yana nufin wannan babban malami ne ghalaba alaihi nisyan amma yanzu saboda shekaru mantuwa ta mamaye kwakwalwarsa yana yawan mantuwa laisa bizaka almaqam alladhi yuthaqu bihi da haka sai yana nufin riwayatuhu laysat biqawiyya in yace shaykhun in yace huwa shaykhun laysa bidhak yana nufin yanzu riwayar sa laysa bi qawiya ba ta da karfi saboda an samu ko ikhtiladi ko kuma matsalar mantuwa ta shiga cikin kwakwalwarsa kuma mantuwar ta kan yi galaba da tasiri fiye da cinawar tasa to sai amfani da kalmar shaykhun laysa bidhak daga ciki yakan ce isnaduhu laysa bidhak أي بذاك القوي إسناده ليس بذاك يكن ينفعني ده أن لفظ يتي إسناده ليس بذاك أي ليس بذاك القوي كما يند الطيبي كتا المشار إليه بذاك بذاك أي ما في ذهن من يعتني بعلم الحديث ويعتمد بالإسناد القوي قوان دي دامد إلم حديثي يكي دوغرا da kuma isnadin hadithi to wannan hadithin laisa bidhak ai laisa bidhakal qawi wato wannan isnadin ba shi da ƙarfi ga wanda ya damu da harkar ilimin hadithi yakan ce kuma hadithun garibun garibun isnadan ai la matnan yakan ce hadha hadithun gharibun isnadan kenan ba a matanin aka samu garaba din ba a cikin isnadin hadithun yu'rafu matanuhu shine hadithin da matanin sananne ne ta wata hanyar an jama'atin min sahaba daga wasu sahabban an samu wannan lafazin hadisin sai dai wannan kuma wan farada wahidun bi riwayati an sahabiyyin akhar sai kuma aka samu wani rawi ya kadaita da ruwayar hadisin daga wani sahabin can daban akwai matanin an san shi ta wasu da yawa daga cikin sahabbai amma sai aka samu ga wani rawi ya samu wannan hadithin ba ta inda aka san shi ba ta wata hanyar ta hanyar wani sahabin daban to yakan ce hadha hadithun gharibun isnadan shi isnadin hadithin akwai garaba a cikin sa amma matanin sananne ne ba babu bakunta a cikin saboda wannan isnadin da aka zo da shi ba ta irin wannan isnadin aka fi sanin hadithin ba to yakan yi amfani da wannan ya ce hadha hadithun gharibun isnadan imamu tirmidhi yakan ce hadha hadithun garibun min hadha alwaji za mu dinga yawan cin karo da wannan kalma ma sai ce hadha hadithun garibun min hadha alwaji aw hadha hadithun garibun min hadha alisnad abin da yake nufi shine ma arada bi qawli hadha hadithun garibun isnadan kaman yana ma'anarsa ɗaya da wancan wanda muka gama yanzu cewa hadha hadithun garibun isnadan da aka iya ce haza hadithun garibun min hadal waji ko haza hadithun garibul isnad ko garibun min hadal isnad to yana daidai da wancan da muka ce haza hadithun garibun isnadan to akwai maganar irsali shi wannan mashahuriya ce sananniya ce ga ɗalibai in aka ce haza hadithun mursal wato da yawa ɗalibai suna fahimtar hadithi mursal daga ciki ƙauluhu ba da zikirin hadithai na wulƙaulai bayan ya ambaci hadithai guda biyu a cikin babi ko ya ambaci maganganun malamai guda biyu to yakan ce haza a saho min zalik zahirun ma'ana wannan ma'ana sa bayyana take annal hadithai yana nufin waɗannan hadisan guda biyu awul ƙaulain ko waɗannan zantutukan guda biyu kilaihi ma sahihan dukkaninsu sun inganta in hadisai ka guda biyu yana nufin duk sun inganta in maganganu ya ka guda biyu yana nufin duk sun inganta sai dai lakin haza aqwa yana nufin wannan ya fi ƙarfi wa asbat ya fi tabbata min za ka fiye da ɗayan to in ya tashi sai ce bayan ya ambaci hadisi sai ce haza asahu min zalik haza asahu min zalik ma'ana wannan ya fi wancan na bayan inganci dukkaninsu ingantattu ne amma ta fuskar yadda suka zo wannan ya fi ɗayan inganci to yakan kawo wannan sai ce haza asahu min zalik an gane wannan shi ba ko yana cikin istilahat da yake amfani da su a cikin yakan yi amfani da kuma hadal hadithu asahu shay asahu shay'in fi hadal bab ya ka hadisi sai ce hadha asahu shay'in fi hadal bab ko wa ahsan ma wani lokaci yakan ce asahu shay'in fi hadal bab wa ahsan ma'anarsa anna kulla ma warada fil bab duk hadisan da kaga ya kawo a wannan babin fa huwa sahihun sun inganta duk hadisai ne sahihai sai dai wannan hadisin da ya ware yayi amfani da wannan lafazin akan sa asahhu min al kull yafi dukkan sauran hadisan babin inganci an fahimta in ya kawo babi sai ya kawo hadisai kamar guda biyar in ya ambaci wani hadisin cikin hadisan guda biyar sai ce asahu shay'in fi hadhal bab a in yana magana akan alwala in ya ce hadhal hadithu asahu shay'in fi hadhal bab yana nufin ababin alwala ba iya nasa ba duk ababin maganar alwala babu hadisin duk ko da yake sun inganta hadisan amma babu wanda ya kai wannan inganci sai ce asahu shay'in fi hadhal bab wa ahsan an gane ko yawa idan kuma wato yana nufin kenan hadal hadisu arjahu wannan hadisin ya fi rinjaye min kulli ma wara da fi hadal bab daga sauran dukkan hadisan da suka zo a wannan babin sawa'un kana kullu ma warada fihi sahihan aw da'ifan sawa'un duk abin da yazo a hadisin ya inganta ko kuma bai inganta ba fa in kana kullu ma warada fil babi sahihan idan yana in duk abin da ya kawo a cikin babin ya inganta to yana nufin wannan hadisin ya furin jaye ta fuskar is- wato inganci fiye da ragowar idan kuma dukkan hadisan da ya kawo a cikin babin masu rauni ne to yana nufin wannan hadisin da ya amfani da wannan kalmar akan akansa arjahu minal kulli ma'ana rauninsa ya dan fi dama dama ya fi rinjaye fiye da sauran ai aƙallu da'afan min kulli rauninsa da ɗan sauƙi-sauƙi a kan ragowar dukkan hadisan babun ba su da inganci amma mai ɗan dama-dama wanda rauninsa bai kai matuƙa ba shine sai amfani da wannan lafazin yakan yi amfani da wannan in da hadisai ingantattu ne to wanda ya fi ingancin sai amfani da wannan lafazin hada hadha hadisu as-sahhu shay'in fi hadha al-bab wa ahsan in hadisan da ya kawo a babin duk ba wanda ya inganta sai a cikinsu kuma sai amfani da wani ce a san shay'in fi hadal bab yana nufin wannan ya dan fi dama dama wajen rauni a cikin hadisin da aka kawo a wannan babin an gane ko to bari mu ga akwai lafazin da yake amfani da shi imam abu isa tirmidhi yakan yi amfani da lafazu ashabina وقد أكثر الترمذي استعمال هذا اللفظ mala ya ce imamu tirmizi yana yawan amfani da wannan lafazin fi bayanin mazahib in ya zo bayanin mazahabobi abinda yake in ya ce haza ƙaulu ashabina suwaye ashabina shi a maganar imam abu isa tirmizi yana nufin ahalul hadith hakan muka zo muka je ya ce ya yi amfani da wannan lafazin na ashabina to yana nufin malaman hadisi yana nufin ahlul hadisi an gane ko wannan shi ma a rike wannan dan shi ma yana yawan amfani da wannan to in yi amfani da wannan lafazin lalle mu kiyaye me yake nufi da wannan lafazin da haka in yace ashabun ashabuna ko ashabina yana nufin ahlul hadisi eh yana nufin malaman hadisi nan da ya kawo ina ganin wannan duk za mu ci karo da su a gaba to a takaice dai insha Allah ina ganin mun dan samu yan wasu ki wayanda insha Allah duk sanda muke karatun na san wayannan abubuwan da kuka ji mun yi ta maimaitawa babin farko ma kila muna fara karanta za ku ta jin irin wannan terms din da yake amfani da su to kaga insha Allah za mu dan samu sauki wajen fahimtar littafin duk sanda ya faɗi wani wata ka'ida ko ya faɗi wani yare nasa to insha Allah mun fahimci me yake nufi ko to insha Allah bari za mu koma inda kowa zai ga karatu insha Allah wasu dai wannan mukaddimar da ya kawo za mu karanta dan duk wanda na karanta ni kadai nake karanta kila ba kwa gani zan sake karanta dan wasu magan wata wata wasu maganganun za ku je duk mun karanta su dama a can bismillahir rahmanir rahim tarjamatul musannif هو محمد ابن هو محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك وقيل هو محمد بن عيسى ابن يزيد ابن ثورة ابن السكن الحافظ العالم الإمام البارع ابن عيسى السلمي الترمذي الضرير أنا دمية جمعكم ولد أن هيفي أبو عيسى الترمذي في حدود سنة عشر ومئتين wato a farko farkon shekara ta ɗari biyu da goma warta hala ya yi tafiye-tafiye fasami'a ya ji karatu da ya ji hadisai bi khurasan wal iraq wal haramain a khurasan da iraq da kuma haramain walam yarhal ila misr wa sham sai dai bai yi tafiya ta neman ilimi ba zuwa misr da sham haddatha an qutaybah bin sa'id ya ruwaci hadisai daga waɗannan malaman qutaybah bin sa'id wa ishaq bin rahuya wa muhammad bin amr as-sawwaq al-balkhi wa mahmud bin ghailan وإسماعيل بن موسى الفزاري وأحمد بن منيع وأبي مصعب وأبي مصعب الزهري وبشر بن معاذ العقدي والحسن بن أحمد بن أبي شعيب وأبي عمار الحسين بن هريث والمعمر عبد الله عبد الله بن معاوية الجمحي وعبد الجبار بن العلاء وأبي كريب وعلي بن حجر وعلي بن سعيد بن مسروق الكندي وعمر بن علي الفلاس و و وإمران بن موسى الكزاز ومحمد بن عبان المستم المستملي ومحمد بن حميد الرازي ومحمد بن عبد الأعلى ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمه ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب ومحمد بن آه ابن يحيى العدني ونصر بن علي وهارون الحمال وهناد بن السري وأبي حمام الوليد ابن شجاع ويحيى بن أكثم ويحيى بن حبيب بن حبيب ابن عربي ويحيى بن درست البصري ويحيى بن أبي طلحة اليربوعي ويوسف بن حماد المعنى وإسحاق ابن موسى الخطمي وإبراهيم ابن عبد الله الهروي وسويد ابن نصر المروزي وإن ده حدث عنهم dan haka zaka dinga jina haddathana zaka jina ambatan sunan wayannan wayanda ya ruwaita daga gare su haddatha anhu wayanda su kuma suka ruwaici hadisi daga gare shi akwai abubakar ahmad ibn isma'il as-samarqandi وأبو حامد أحمد ابن عبد الله ابن ابن داود المروزي وأحمد ابن ابن علي ابن حسنوية كو حسن ويه المقري وأحمد ابن يوسف النسفي وأحمد ابن حمدوية النسفي وأسد عفوا وأسد ابن حمدوية كو حمد ويه إما لما نهو نسكن كراش حمد ويه كما سيب ويه كنا والحسين ابن يوسف الفروري وحماد بن شاكر الوراق وداود بن نصر ابن سهيل البصدوي والربيع ابن حيان الباهلي وعبد الله بن نصر أخو البصدوي وعبد ابن محمد ابن محمود النصفي وعلي بن عمر ابن كلثوم السمرقندي والفضل بن عمار السرام وابو العباس محمد بن احمد ابن محبوب راوي الجامع wannan shine marwaicin jami'u tirmidhi daga abu isa wa abu ja'far muhammad bin ahmad an-nasafi wa abu ja'far muhammad ibn sufyan ibn an-nadar an-nasafi al-amin wa muhammad bin muhammad bin yahya al-harawi al-qurab wa muhammad bin muhammad ابن عنبر النسفي ومحمد بن مكي ابن نوح النسفي ومسبح بن أبي موسى الكاجري ومكحول بن الفضل النسفي ومكي بن نوح ونصر بن محمد ابن سبرة والهيثم ابن كليب الشاشي الحافظ راوي الشمائل وند شكم وند شيني راوي وند يروي شمائل المحمدية ناشي أبو عيسى الترمذي عنه دقى أبو عيسى الترمذي وآخرون دكما وسو وقال ابن حبان في الثقات ابن حبان أتكل للتافن الثقات يتي كان أبو عيسى abu isa tirmizi ya kasance mimman jama'a wasannafa wa hafiza wa zakara na daga cikin manya-manyan malaman da ya tattara ya wallafa ya tsara ya kuma haddace ya kuma tattayayi muzakara wa qala abu sa'ad al-idrisi abu sa'ad al-idrisi ke cewa kana abu isa yudrabu bihi al-mathal fil hibs yace abu isa tirmizi yana cikin malaman da ake buga misali da su a hadda wa qala al-hakim abu abdullah wato al-hakim yake cewa sami'tu umar bin ilk yaqul mata al-bukhari yace imam al-bukhari kam ya rasu falam yukhallib bi khurasana mithl abi isa amma cikin wato malamai bai bar kamar abu isa tirmizi ba a garin a kasar khurasan fil ilmi wal hibzi wal wara'i wal zuhud a ilimi hadda tsantseni da gudun duniya wa na bi aliyin mansur ibn abdullahi al khalidi qal wannan abi ali mansur ibn abdullahi al khalidi an karbo daga gare shi yana cewa qala abu isa abu isa tirmidhi yana cewa sannabtu hadha al kitab yace na sannafa wannan littafi ma'ana na tsara shi na wallafa shi wa arradtuhu ala ulama'il hijaz wal iraq wa khurasana na bijirar da shi na kai wa malaman hijaz iraq khurasan farado bihi kuma sun karbe shi sun yadda da shi kamar yadda mun karanta satin da ya wuce har ma yake cewa man kana hadal kitabu wanda akwai wannan littafin yani aljami yana nufin jami'u tirmidhi fi baiti a gidansa faka annama fi baiti nabiyun ya takallam abu isa tirmidhi yake cewa duk wanda akwai jami'u tirmidhi a cikin gidansa to kamar annabin Allah ne a cikin gidansa yake magana wa fil manthur a cikin littafin al manthur ibn tahir yana cewa sami'tu aba isa aba isma'il yace naji abu isma'il shaykhul islam yaqul yana cewa jami'u tirmidhi wannan littafi jami'u tirmidhi anfa'u min kitabil bukhari wa muslim ya fi sahihul bukhari amfani da kuma sahihu muslim wato an fi amfanar wato jami'u tirmidhi fiye da bukhari da muslim me suke nufi mun karanta wannan sacin da ya wuce wannan gabar yace li annahuma dan sahihul bukhari da imam bukhari da imam muslim la yaqifu alal fa'idati minhuma babu wanda yake tsayawa ya samu cikakkiyar fa'ida a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim illa al mutabahharu sai wanda ya tumbatsa al'alimu malami masu jin daɗin sayuwar bukhari malamai ne wajen karanta shi in kaga ka fahimta to sai Allah ya ce maka ka samu malamin da ya lakance shi ya fahimce shi to shine zai dinga sauƙaƙa maka fahimta ya dinga fito maka da ilimin da ke ciki an gane ko ma'ana shi shi sayuwar bukhari da sayuwar muslim kamar littattafai ne na malamai an gane ko shine abin da ake nufi ba ana nufin inganci kowa bane abin da yasa aka ce yafi amfani shi wannan littafi ne da kowa na kowa da kowa ma'ana malamai su amfana dalibai su amfana shi ko sahihul bukhari ne sahihul muslim na malamai ne malamai ne suka fi amfana suka fi samun samun fa'ida a ciki wal jami'u shi ko jami'u tirmidhi yasilu ila ila fa'idati kullu ahad kowa zai iya kaiwa zuwa ga fa'idanta da jami'u tirmidhi qala gunjar gunjar wa gairuhu da waninsa ya ce mata abu isa abu isa tirmidhi ya rasu fi thalith ashara rajab sha uku ga watan rajab sanata tis'in wa saba'in wa miyatain shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara bi tirmid a dai garinsu na tirmid rahimahullahu ta'ala rahmatul wasi'a Allah ya masa rahama rahama mai yalwa wa nafa'a bi ilmihi Allah ta'ala kuma ya amfanar da iliminsa wannan ita ce ɗan takaitacciyar muƙaddima wadda aka yi mana game da abu isa tirmizi قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عيسى الترمذي يتشي للتاب دزي تتونا غمد أبين دا أكي نفي دا تاركي أما دا غباكي منزن الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورين imam tirmizi ya ce babi na farko shine babin da ya zo don yin magana da bayani akan ba za a karɓi sallah ba ba tare da tsarki ba an fahimta قال حدثنا قتيبة بن سعيد kaji dama an ce ma daga cikin wa'inda ya ruwaita yayi hadisi ya koyi hadisi daga wajensa akwai Qutaybah bin Sa'id to kaga da shi ya fara yace haddathana Qutaybah bin Sa'id قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء وحدثنا حناد حناد بن السري كنا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من قلول قال هناد في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه عن أبي وأبي هريرة وأنس وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهزلي أبو عيسى الترمذي yake cewa Qutaybatu bin Sa'id ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yace Abu Awana ya zantar da so daga Simak ibn Harb to isnadin ba guda ɗaya bane ha shine wa hawwala sanad shine ma'anar ha ma'ana ya kuma canza wani isnadin da ya ɗauko maka ya ce Qutaybatu bin Sa'id ya karantar da mu wannan hadithin shi ma Qutayba ya ce daga malamansa irin su Abu Awana ya zantar da su wannan hadithin shi kuma Abu Awana ya ce daga Simak ibn Harb to banda wannan hanyar sai ce to bari kuma ka tsaya ko wata hanyar shine wa hawwala sanad ko kuma wata hanyar banda wannan wace hanya ce yace wa haddathana Hannad yace kuma malamin mu Hannad ibn Sari ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yace haddathana Waki' shi kuma yace Waki' ya zantar da mu an Isra'il daga Isra'il an Simak daga Simak an Mus'ab daga Mus'ab bin Sa'ad an ibn Umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu hanyoyi guda biyu kenan akwai hanyar da ya samu hadisin ta hanyar Qutaybah ibn Sa'id akwai kuma hanyar Hannad ibn Sari da ya samu hadisin shi yasa da ya tawo kan hanya sai ce to tsaya ba ta hanya ɗaya ba ma ha wa hawwala sanad barin kama wani isnadin shi ma to gaba ɗaya kuma da aka je sai hadisin yake cikewa zuwa ga sahabi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Abdullahi dan Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqbalu salatu ba a karɓar sallah bigayar duhurin ba tare da tsarki ba ba a karɓar sallah sai da alwala wala sadakatun min gululin haka kuma Allah baya karɓar wato sadaka min gululin daga gululi an gane ku ma'ana la tuqbalu salatun bigayar duhurin wala sadakatun min gululin qala hannadun fi hadithi hannadu a cikin hadithinsa sai ce illa bi tuhuri la tuqbalu salatun illa bi tuhuri ba a karɓar sallah illa bi tuhurin sai da alwala an fahimta ko qala abu isa abu isa yake cewa hadha alhadith asahhu shay'in fi hadha albab yace wannan hadithin asahhu shay'in fi hadha albab wa ahsan me imamu abu isa tirmizi yake nufi ana na'am hadisan da suka yi magana akan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wannan da aka ya fi su inganci wa fil babi an abi malihin sana a cikin wannan babin banda abdullahi dan umar ba shi kadai ya ruwaci wannan hadithin ba akwai abi malih shi ma ya ruwaita an abihi daga babansa akwai kuma cikin sahabbai wanda suka ruwaci wannan hadithin akwai abi huraira cikin waɗanda suka ruwaci wannan hadithin akwai anas kaga ya tattare ma karatu da yawa kaga mai hukun ka tafi yanzu ka tashi zaka iya cewa hadithin la tuqbalu salatun bi ghairi dhuhurin sahabbai da dama sun ruwaito shi abdullahi dan umar ya ruwaito shi anas dan malik ya ruwaito shi abul malih ya ruwaito shi abu huraira ya ruwaito shi kaga an tattare ma karatu da yawa na ba ta gane sai cewa abul malih to kila abul malih alkunya ce sai ce shi kuma abul malih ibn usama abul malih ibn usama ismuhu sunansa amir wa yuqalu akan ce da shi kuma zaid ibn usama ibn umair al-huzali yanzu kaga kenan lokaci guda ya hada ma karatuka da yawa bayan ya gaya maka hadisin ya kuma gaya ma sahabbai ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba da suka roci wannan hadisin sannan ya yi maka bayani game da waye abul malih da a cikin hadithi da ina fatan gane da haka muka koma ma'anar hadithin shine la tuqbalu salatun bi ghairi tuhuri wannan ai ma'ruf ne ko ba a karbar sallah sai da alwala in an alwala ta kare babu magana sallah ko sannan ba a karɓar sadaka min gululin menene gulul gululi asalinsa shine wa man yaqulul yati bima ghalla yawmal qiyama asalin gululi a yaki ne. In an je yaki ka aka samo ganima kafin araba sai mutum ya ga wata waya ta burge shi ko ya ga wani agogo ya kayata da shi ko ya ga wani takalmi mai kyau ko ya ga wata riga mai kyau ko ya ga dai wani abun amfani mai kyau ya ɗauke ya ɓoye kafin a raba ganima wannan abun da mutum ya yi sunansa gululi ina fata an gane to suka ce dukkan dukiyar jama'a kamar satar kudin gwamnati yana cikin guduli dukiya ta al'umma ta gaba ɗaya sai mutum a ciki ya wawura ya azurta kansa ga sauran mutane masu haƙƙi a kai wannan dukiyar guduli ce da haka mutum ya gina masallaci da wannan dukiyar ko ya je maka ko ya gina makaranta ko ya yi kaza ko ya yi kaza ya yi kaza ko ya yi duk wani aiki da ake yi da dukiya na sadaka sadakar ta ta zama ba karfafiya ba saboda dukiyar ta gudule ce na ba ta an gani na? eh wannan baya cikin aikin imam tirmidhi malaman da suka yi wa littafin aiki su suka kawo wannan cewa imam muslim shi ma ya roci wannan hadithin hadithi mai lamba ta 1874 imam muslim ka ce in ka koma cikin sayo muslim za ga shi dai wannan hadithin babu ma jaa fi fadl tuhur babun da yazo na bayanin falalar alwala at-tuhur da yake nufi anan alwala yake nufi an gane ko babun da zai bayani akan alwalan nan da muke ta yin ta to tana da falala قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا قتيبة بن مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يدا مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب الحديث رواه مسلم شيما امام مسلم يا روي wannan hadisin hadisi na 244 ko qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wa huwa hadithu malik an suhail an abihi an abi hurairah wa abu salih walid suhail huwa abu salih as-sammani وابو صالح السمان واسمه زكوان وابو هريره اختلف في اسمه فقالوا عبد الشمس عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد بن اسماعيل وهو الاصح قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابه وعمرو بن عبسه وسلمان وعبد الله بن عمرو والصنابهي الذي روى عن ابي بكر بن الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن اسيله ويكنى ابا عبد الله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث والصنابهي بن أعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابهي أيضا وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي أبو عيسى الترمذي كتشوى ishaq ibn musa al'ansari ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma yake cewa ma'an ibn isa al-kazzaz ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma wato malik ibn anas radiyallahu anhu ya zantar da su wannan hadithin sai ce to kuma bari ya canja wa hawwala sanad yace wa haddathana banda kuma waccan hanyar to haddathna qutayba qutayba ya zantar da mu wannan hadithin daga malik daga suhail ibn abi salih shi kuma daga mahaifinsa daga abi huraira radiyallahu an qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, "Iza ta wadda al'abdul Muslim, idan bawa musulmi ya yi alwala, awul mu'minu ko mumini, faga sala waje hahu, to cikin alwala akwai wanke fuska, idan ya wanke fuskarsa, kharajat min wajihihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainai duk zunuban da ya kalla da idanunsa za su za su wato za a wanke su an gane ko kharajat min wajhihi kullu khati'atin duk zunubin da nazar ilaiha bi ainihi ya kalla da idanunsa to wannan zunuban za su fice daga fuskarsa ma'al ma'i tare da wannan ruwan na wanke fuska aw ma'a akhir qatril ma ko tare da ƙarshen ruwan da zai dige ruwan ƙarshe da ya ɗige daga fuska wajen wanke fuska ya ɗige da dukkan wani zunubi da mutum ya kalla da idansa auna hawa yake cewa auna hawa haza ko auna hawi haza ko makamancin haka wa idza ghasala yadayhi idan mutum ya wanke hannayensa kharaja min yadayhi kullu khati'atin badashatha yada dukkan zunubin da hannunsa ya mubasharanta wajen aikatawa dukkan abin da hannunsa ya damƙa to wannan zunubin ya fita daga hannunsa ma'alma'i tare da wannan ruwan na alwala aw ma'a akhir qatril ma ko tare da ƙarshen ɗigon ruwa da zai ɗige hatta ya khruja naqiyya min adh-dhunub har dai mutum ya fita tsaf daga zunubai ma'ana wannan hadisan suna nuna cewa alwala tana wanke wa mutum zunubansa gaba ɗaya da yake aikatawa yau da kullum da gabobinsa na fata an gane qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithin hasanun sahihun mun samu wata gaba za mu magana in aka ce hadha hadisun hasanun ayya wadatar hadha hadisun sahihun ayya wadatar ba mu tattauna wannan ba a cikin istilahat na Abu Isa Tirmizi yakan ce hadithun hasanun sahihun ai kamar kalma ɗaya ta wadatar to me yake nufi da hadha hadithun hasanun sahihun ciki kafin mu ci karo da wata gaba da ya kamata mu tsaya mai bayani shine ya wasu malaman suka ce hadisan ne nasa guda biyu ya same su ta hanyoyi guda biyu ɗaya hanyar darajar ta hasan ɗaya hanyar kuma ta kai matsayin sahihi to sai ya haɗa su ya ce wannan hadisin ya same shi ta wata hanyar wani isnadin martabar hadisin hasan kuma yana da hadisin da ya ruwaice shi kuma ta wata hanyar ya samu ta wani isnadin shi kuma ya kai martabar sahihi to in ya tashi shi cikin istilahin da abu isa tirmidhi yake yi sai ce hadha hadisun hasanun sahihun an gane ko amin wa huwa hadithu malik wannan hadithin da muka ji hadithin malik ne malik ibn anas kenan an gane ko to shi kuma hadithi idan akwai a cikin isnadin in dai akwai imam malik to wannan hadithin shine kololuwa an gane ko da haka hadithin an ji shi daga imam malik shi kuma daga suhail shi kuma suhail daga abihi mahaifinsa shi kuma ai wato abi salih kenan shine mahaifin suhail shi kuma mahaifinsa wato abu salih shi kuma ɗalibin abu huraira ne abu salih sammani abu salih sammani ya ji hadithin daga abi huraira radiyallahu anhu wa abu salih shi kuma abu salih walid suhail mahaifin suhail din nan in baka san shi ba huwa abu salih samman shine abu salih samman sunansa zakwan ka ka karu da ilimin muka da yawa wato shi sa banda karatun hadisin to kuma hadda ilimin sanin rijal mazajen hadisin su ma da haka kaga in ya kawo abuwa na sai ce ma to shi fa wannan abuwa nan alkunya ce sunan sawa ne yanzu abu salih sai ka dauka an ce mahaifin suhail waye mahaifin suhail abu salih sammani sai ka dauka an faɗi sunansa sai ce a abu salih sammani har yanzu alkunya ce sunansa zakwan wa abu huraira abu huraira ita ma alkunya ce ikhtulifa to shi abu huraira malamai sun yi sabani fismihi game da menene ainihin sunansa tunda abu hurairan alkunya ce faqalu suka ce abdu shams akwai wanda suka ce asalin sunan abu huraira abdu shams wa qalu kuma sun ce sunansa abdullahi bin amr akwai kuma abdurrahman ibn sakhari wanda wannan shi ya fi shahara shi aka fi sanin wato an fi rinjayar da wannan cewa sunansa abdurrahman bin sakharin to shi kaga abu isa tirmizi bai ma kawo ma wancan ba ya kawo wa'anda su kila baka san ana kiransa da wannan ba ka fi sani in aka ce ya sunan abu huraira na asali kila ka ce abdurrahman ibn sakharin sai ya ce to sabani aka yi kar ka dage ka zo a ta jijiyar wuya da kai ana ce masa abdu shams ana kiransa kuma da me na'am Abdurrahman bin Sakharin dama wannan mun san shi banda Abdu Shams ana kiransa da me Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Amr kuma wa hakaza qala Muhammad ibn Isma'il mane mutum abu wato wato abun nan Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari haka ya faɗa wa huwa al-asahhu kuma shi yafi inganci Abdullahi bin Amr kenan qala Abu Isa abu isa tirmidhi ya ce to wannan babin na babin da yake magana akan falalar alwala to banda sahabban da kaji an ce an ruwaita daga gare su kamar abu huraira ai wannan hadisin da muka karanta na abu huraira ne sai ce wafil babi to akan wannan babin na falalar at-tuhur alwala an Uthman bin Affan akwai hadisi da aka ruwaita daga Uthman bin Affan wa Thauban da kuma Thauban wa Sunabihi da As-Sunabihi wa amru bini abasata sulami ke wa salman wa abdullahi bin amr duk wa'annan sahabbai ne an ruwaita daga gare su sai dai cikin kunshin su akwai as-sunabihi shi as-sunabihi allazi rawa wanda ya ruwaici wannan hadisi an abi bakar siddiq daga abubakar siddiq laysa lahu sama'un min rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu hadisi ko kwaya ɗaya daga da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kenan as-sunabi to waye sunabi sai ce wasu muhu abdurrahman ibn usaila shi kuma sunansa abdurrahman ibn usaila ku dinga rike irin wannan lata'ib din ilmiya sunabihi sunansa wa abdurrahman ibn usaila amma yana da alkunya dan su galibi suna da alkunya wa yukuna abba abdullah ana yi masa alkunya da abu abdullah rahala ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga ƙauyen su ko daga garin su dan yana da niyyar ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya ƙara so garin Madina faqu bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar duniya ya rasu wa huwa fit dariqi sunabihi yana kan hanya bai ƙara so ba kaga ba shi da suhuba ba an gane ko shi yasa an ka karanta umdatul hakam ya kawo ma'anan yace wasunabihi lam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo wannan hadisin na magana alwala in ka karanta ya jero sahabbai da yawa kamar yadda ya kawo mana su anan sai yace wasunabihi amma wasunabihi lam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam umdatul hakam taka ta al-maqdisi yace sunabihi bai ji hadisi ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba shi da ikon yace annabi ya ce domin in yace annabi ya ce hadisin sa ya zama mursal an gane ko wa mursalun minhu sahabiyu saqat kaga ya saryar da wani sahabi lalle sunabi in yace annabi ya ce to akwai a wajen sahabin da yaji rashin ambatan sahabin da yaji ya sa isnadin ya samu gibi an samu gibi domin shi bai hadu da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya taho da niyyar zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya iso yana kan hanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya an gane ko sai dai wa kadarrawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam a hadith ya ruwaici hadithai daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ya ruwaici hadithai amma in ka ce ya ruwaita daga annabi kai tsaye to hadisan sun zama marasil sun zama mursalai sai dai ka ce ya ruwaita bi wasitati sahaba ta hanyar sahabbai ya ruwaita daga sahabbai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasunabihu akwai kuma wanda ake kira as-sunabihu ibnu a'sar al-ahmasi ba shi bane sunabihi wancan shi wannan as-sunabihu ibnu a'sar al-ahmasi sahiban nabi sallallahu sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi sahabi ne ka taba jin sunansa as-sunabihu ibnu a'sar al-ahmasi kuma shi ma yuqalu lahu sunabihi akan ce masa sunabihi da karka zama confused sunabihi akwai wanda yake yana cikin al-mukhaddaramun ko mukhdaramun wanda shi ya wuce tabi'ai ko bai kai sahabbai ba su ake kira al-mukhaddaramun an gane ko yana wasida bainal wasidatai shi ya dara tabi'ai domin a wato yana yayi zamani da sahabbai amma kuma yayi zamani da annabi ma amma bai samu ga- ganin annabi ba bai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran su mukhadaramun an gane ko yawwa to kaga kama asso- associate pros- pro- prop kenan ko tunda kaga su sahabban su ne professor shi gaba daya shi kuma wannan kaga yana manzila bainan manzilatai ne ya dara wa'ancan kuma bai hawo wannan ba kamar shi dai kaga ya taho amma kan ya iso aka ce annabi a bar duniya an gane ko da haka kaga ba shi da sama'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai shi wannan sunabi ibn asar al-ahmasi shi ma akan ce da shi as-sunabi aidan wa inna ma hadithu shi kuma hadithinsa shi wannan as-sunabi ibn asar al-ahmasi hadithinsa shine qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni mukathirun bikumul umama ni fa ina so in yi gasa da yawan al'umma da ku fala taqtatilun na ba'di kar ku dinga kashe-kashe kuna kashe junanku bayana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son yawan ku ina so in yi gasa da alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama daga kar ku zo ku dinga karkashe junanku kamar yadda abubuwan da suke ta faruwa yanzu kenan a kasashen musulmi da kuma inda musulmi suka fi rayuwa za a ga ana samun wannan kashe-kashen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kada a yi wannan bayansa dan yana buƙatar banda ma wa'anda ya bari a samu karuwa ba a samu raguwa ba ina fata gane to wannan hadisai guda biyu da muka karanta la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin wala sadaqatin min gulul duk da mun fassara hadisi na biyu shine hadisin falalar alwala to wannan yana nufin kawai mutum ya je ta kalla kallansa kawai ya zo ya alwala delete all mutum ya je ta taba tabansa in ya zo kuma ya yi alwala shi kenan an share ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba da wannan kofar ba dai ko ko yawwa da aka a fahimci fikihun hadithin in ka ce wannan hadithin an kawo shi ne a falalar alwala don ka gane alwala in ta dace da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana yi maka wani gagarumin aiki banda ta zama wasuɗa tsakaninka da ganawa da Allah banda wannan kuma tana yin wani aiki na sassabe zunubai na farko alwalar sai ta dace da koyarwar manzan Allah shi yasa yace kitabu taharati an rasulillah ɗaya kenan sannan in kayi alwalar sai in Allah ya karba kowace alwala ce take ya take kankare zunuban to yanzu a yake da yakinin an karba alwalarsa na faɗi wannan don a rufe ƙofa kan wani ya ce ayawa ba mun samu wani hadisi ba yau an ce ba kai abin nan da haka kaga kenan alwalar sai ta dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi aiki sharaɗin karɓarsa guda biyu ne muna ta maimaita akwai al-ikhlas wal mutaba'a koda da ikhlasi in ba mutaba'a Allah ba zai karba ba koda aikin ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ikhlasi Allah ba zai karba ba ina fata an gane kuma koda an cika ga ikhlasi ga mutaba'a sai dai a sa a ce ana sa ran Allah ya karba ina fata an gane to tunda babu wannan yaqinin cewa kai alwalaka kai irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya karba to kaga ba dalili bane na kai riko da irin waɗannan hadisan na falala ka je kai ta fantamawa cikin zunubi ina fata an gane lalle kam dukkan wanda ya riki waɗannan hadisai na falala a babun falalarsu yana nan yana yin alwala kuma ya san dai ɗan adam ba a rasa shi da ɗan tabo ko yaya ba a rasa shi da ɗan wani datti datti da yar dauɗa ko yaya wani lokaci daudar da hannu wani lokaci da kafa wani lokaci da fuska wani gashi nan dai don haka wa'annan الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ال... يا أيها الذين آمنوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم mudkhalin karima to duk hadisan falala a wannan babun suke in mutum ya nisanci manya-manyan zunubai to ƙanana-ƙananan zunubai ana share su ta irin wannan hanya ko da mutum bai ce ya tuba ba kun fahimci wannan ko mutum bai daga hannu ya ce ya Allah na dan yi kalle kalle dazu ko na yi kaza ka yafe min ba to in dai ya nisanci manya manya to irin wayannan falalolin da wayannan ibadun masu falala sukan wato tafiyar da irin waɗannan ƙanana ƙananan zunuban ko da mutum bai ce ya tuba ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan gaskiya ne cewa duk sanda mutum ya alwala duk abin da ya kalla bisa kuskure da ganganci da fuskarsa to an share wannan amma kai in ka fahimci waye Allah ya baka ana nufin ka je ka sa kyamara akan hanya kawai ka ta kallon abin da kake so ka kalla da idan ka kawai in an jima ka zo kai alwala ka ce an wanke in ka yaka ka ga ya nuna baka gane waye Allah ba ko kuma baka fahimtar yaren annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta muna da lokaci don kara ma to sai mu tashi babi na uku insha Allah akwai dan wasu fiqhu da zamu iya tsamowa insha Allah darasi na gaba sai mu daskar insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah